أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi a yau muna talata ashirin da biyar ga watan Ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya dace da nawa ne ashirin ne ko ashirin da ɗaya ashirin ga watan shida miladiyya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi masalam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai jiya mun tsaya akan aya ta ɗari da ashirin da hudu a cikin suratun nisa shafi na tis'in da takwas a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da hudu zuwa ta ɗari da ashirin da biyar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu a cikin wannan karatu da za mu gabatar sannan muna fatan Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar kuma Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna ta kasance makoman mu insha Allah ta'ala kuma gobe in Allah ya samu da cikin masu rai za a sai da karatu sai zuwa bayan sallah babba in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu da rai Allah ya taimake mu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلاً Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man ahsanu wane na an mafi kyawun dinan addini, an gane mafi kyawun addini mimman aslama wajhahu lillah ga wanda ya miƙa wuyan shi ga Allah, munan da hausa wuya ake cewa amma alwajhu shi ne mi, fuska, ko ba haka ba sai a ce da hausa ba a cewa wanda ya miƙa fuska sai ga Allah, kaga aslama miƙawa. an gane ni to ya ce aslama wajahu ya miƙa wuya malam bahaushe yake cewa amma da za mu fasa sai mu ce aslama unuqahu ya miƙa wuyan shi shi bahaushe wuya yake cewa amma su larabawa wajhu suke cewa an gane ni mimman aslama wajahu lillah ga wanda ya miƙa wuyan shi ga Allah subhanahu wata'ala an gane ni ahsan ismu wato at-tafdil na mafi kyawu ai malamai suka ce nan la ahad ahsan babu tambaya ce akai amma korewa ne akai an gane wannan to amma ahsan shine fi'li ko ko ismi wanda yake yana daukar wato at-tafdil suna kiran shi ismu at-tafdil alladhi jaa ala wazni af'ala inni ce ahsan mafi kyawu yana nufin da wannan da wannan suna da kyawu sun yi tarayya an gane a cikin kyau amma wannan yafi wannan in nace akbar wannan yana da girma haza kabirun wa haza kabirun lakin haza akbar wannan yana da girma wannan yana da girma wannan yafi wannan girma in nace ajmal haza jamilun wa haza jamilun walakin haza ajmal wannan yafi kyawu to wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wane na an mafi kyawun addini daga wanda ya miƙa wuyan shi zuwa ga Allah to wanda ya miƙa wuyan shi ba ga Allah ba yana da kyawun addini addinin sa batil ne wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu huwa fil akhirati min al-khasirin kenan nan dole zamu dawo sai mu ce nan wa man ahsanu dinan babu wanda yake da kyakkyawan addini nan ahsan sai zaman to ana nufin mai kyau suliba anil afdaliya an cire mishi fifiko don saboda mi don saboda in muka yadda da wannan kenan wani wanda ba akan addinin musulunci yake ba yana da addini mai kyau sai ne addinin musulunci ya fi nashi an gane waɗansu malamai suka ce a'a inda at-taslimul jadali domin idan aka ce wannan yana da kyau kuma wannan ya fi kyau a hankalin dan adam wani mutum zai ɗauka wanda a mafi kyau ko to sai Allah ya dau wato at-taslimul jadali an saka musu shi da ake cewa at-taslimul jadali an dauki addinin naku yana da kyau ku dauka yana da kyau to amma wannan kuma shine mafi kyau in akwai hankali wanne za a dauka to shi yasa ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah ko da a kaddarta naku yana da kyau to da wannan shine mafi kyau wadansu malamai suka ce a'a kawai a dauke shi wa man ahsanu dinan wa yake da kyakkyawan addini in muka ɗauki kyakkyawan addini don saboda babu wani addini wanda yake da kyau in ba addinin musulunci ba wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifan wa ma kana min al-mushrikeen amma in muka ɗauki at-taslimul jadali wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin kaga wa inna an ka ce ma annabi ya gaya musu cewa mu musulmai au iyyakum ko ku kafirai la ala hudan akwai wanda yake akan shari'a au fi dalalin mubin akwai wanda tana gane akan bata kaga bai ce ni ne akan shari'a ba ku ne akan bata duk da yake ko tabbas shi ne akan shari'a su ne akan bata to at-taslimul jadali ya saka musu saboda a samu damar tattaunawa shi da abin da su malamai suka tafi akan shi mimman aslama wajhahu lillah daga wanda ya miƙa wuyan shi zuwa ga Allah muka ce fuska a larabce nan ana nufin gaba ɗayan shi an faɗi fuska li'annaha min ashrafil a'dha ko li'annahu min ashrafil a'dha tunda alwajhu ne kenan shi fuska yana daga cikin mafi darajar wato gaɓoɓin ɗan adam shi yasa an kace mimman aslama wajhahu ba a ce ba mimman aslama lillahi ba ba a ce shi ya miƙa wuya ba gaba ɗaya ɗin shi domin inda fuska ta yi ina ne aka yi can ne ɗan adam ya yi ko ba haka ba in an ka cewa ne ya yi gabas ba sai an ce ma ba da fuska ta a da an ce ma ya fuskanci gabas magana ta kari kaga sai aka ce ya fuskanta daga fuska ina fata an fahimce ni amma gaba ɗaya ɗin shi ake nufi in qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin kaga bai ce aslamtu wajhiya lillahi rabbil alamin ba a wani wurin ya ce wajhiya amma nan sai ce aslamtu lillahi rabbil alamin mimman aslama wajhahu lillah fuska tashi amma gaba ɗaya ake nufi shine malaman balaga suke ce ma utliqa juz'u wa urida bihi al-kullu an faɗi sashe amma ana nufin duk gaba ɗaya domin ba fuska kaɗai ake son ta miƙa wuya ga Allah ba, a'a, gaba ɗaya ɗinka ne, udhulu fi silmi kafa, gaba ɗaya kamata ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala, wannan wa huwa muhsinun, sannan kuma ya kasance muhsin mai kyautata aiki. Malamai suka ce na farko, aslama wajhahu shine ikhlas. An gane ni, duk aikin da za ka yi, ka yi shi don neman wa, don neman yarda Allah. Wa huwa muhsinun kuma ka kyautata aiki, domin Allah yana bukatar aiki mai kyau ba Allah yana bukatar aiki mai yawa ba alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala haka Allah subhanahu wa ta'ala yace wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wani na yafi kyautata aiki daga cikin ku Allah ba aiki mai yawa yake son ai ba a yana son ai mai kyau sabanin mu abinda muke so ai mai yawa ba ai mai kyau ba an fahimci wannan da kyau wannan kenan shine rukuni na biyu malamai suka ce duk aikin da zaka gabatar a duniya in dai kai musulmi ne to yana buƙatar sharuɗa guda biyu in kuma ba musulmi ba musulmi kake ba yana buƙatar sharuɗa guda uku kafin Allah ya karɓi wannan aiki kenan yana da kyau ko baka yi dogon karatu ba ka san waɗannan sharuɗa ko ba haka nan bane ko baka yi karatu mai zurfi ba yana buƙatar ka san waɗannan sharuɗa sharaɗi na farko shine ka kasance kana da imani duk aikin da aka gabatar ba akan imani ba Allah ba zai karɓi wannan aiki ba kaga konin Allah subhanahu wataala da ya kawo wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa tace mi wa huwa mu'min sai akwai imani in babu imani Allah subhanahu wataala ba zai karɓa ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura saboda ba a gina shi akan imani ba to sharadi na biyu in an samu musulmi to mu yanzu alhamdulillah Allah ya yi mu musulmi me muke bukata sharadi na farko bayan wannan sai a yi don neman yarda Allah subhanahu wataala in an kai ba don neman yarda Allah ba Allah ba zai karba ba kuma wannan yana kama da aikin munafikai an gane ni munafikai suna sallah don Allah suke sallah a'a suna son a gane su cikin musulmai innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila kaga sallah suka yi wa yace ai sallah Allah ko ba haka nan bane irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah haka suke yin ta ko ba haka ba raka'a hudu tare da mutane amma can cikin zuciyar babu ikhlasi kenan musu zamanto ba mimman aslama wajhahu lillah suna ciyar da dukiyarsu dan Allah ba dan Allah ba qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi kaga sun kafirce komi suka ciyar Allah subhanahu ta'ala ba zai karɓa ba wa huwa muhsinun ya zamanto ya kyautata aikinsa aiki nagari shine malamai suka ce an yakuna muwafiqan li sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam aikin nan ya zamanto ya dace da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk ra'ayin da zaka kawo a cikin addini in ya saba makarantarwar manzo to wannan ra'ayin naka ra'ayi ne wanda ba za a aiki da shi ba wannan shine matsalan musulmai da dama da suke kauce ba sunna su fada cikin bid'a an gane ni wannan kuma ko ahli sunna wani lokaci sai shi kuskure sai ya aikata bid'a an gane ko dan haka bid'a yana yiwuwa mutum ahli sunna ne amma wani lokaci yayi kuskure sai ya aikata bid'a akwai wanda kuma shi ko da yaushe yana son ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun bambanta akwai bambanci tsakanin mutumin da yake mubtadi' ne akan bid'a yake rayuwa da mutumin da zai iya aikata bid'a domin mi domin ahli sunna ma zai iya kuskure ya aikata bid'a amma shi wannan ba ko da yaushe abin da yake akai ba kenan mun fahimci wannan da kyau dan haka sharuɗa guda uku ga kafiri sharuɗa guda biyu ga musulmai ga musulmai na duniya gaba ɗai a yi aiki don Allah ba don neman yardar wani ba ba don a ɓata ma wani da rai ba ba don a ci zarafin wani ba ba don a ci mutuncin wani ba ba don cimma wani buri na duniya ba kai dai ka yi don Allah in mutane sun yaba sun yaba in busu yaba ba busu yaba ba gare su ta ƙari duk da mutanabbi da yake sha'ir mawaƙi mai waƙe na cikin larabawa da ya yi waƙen sai ce a'a ni ba ina yi bane don yabo don masu yabo ko ba masu yabo ni duk ɗai gare ni in dai na faɗa na ƙare aiki na ya ce ana lazi na zarar a'ma ila ajabi wa asma'tu kalimati man bihi samamu anamu mil ajufuni an shawari biha wa yaskharu al-khalqu jarraha wa yahtasimu yace ana allazi nazara al-a'ma ila adabi ni ne wanda makaho ya kalli waƙensa an gane ni duk da makaho bai da idanu amma sai da zamanto ya koma kamar mai ido abinda nake faɗa yana ganin shi a zuciyarka yace kai wa asma'tu kalimati man bihi samamu kurma sai da yaji abinda nake faɗa saboda tsananin tinkaho da kai yace amma duk da haka anamu mil ajfuni an shawaridha zan yi bacci na an gane in yi minshari in yi saraga haƙin warkata shine mil ajfuni cike da idanu na bahaushe mai ta cike idanu wa yaskharu al-khalqu jarraha wa yahtasimu yace mutane sai su kondare suna gardama wannan yace ta yi wannan yace ba ta yi ba ina ruwa na mai imani yana yin aiki don Allah wanda zai yabo ya ba wanda zai zaga ya zaga dama duniya sai an yi haka wannan ikhlasi shi muka rasa a yanzu yin aiki don Allah wallahi illa ma rahima rabbi wa huwa muhsin kuma kyautatawa wannan ita ce matsala ta yawan musulmai ba su yarda a ce musu ga daidai inda Allah ce a tsaya a tsaya ba su yarda ga inda daidai inda aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsaya a tsaya shedan yana son kai aikin da ya saba mana manzo don kai ibada wanda ba za ka samu lada ba man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun ko ba ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa ba hadisi na Aisha dan haka duk wanda ya aiki komai yawan aikin in dai bai dace da sunna ba ba a karɓa kuma ba laifi bane wannan don kowa yana da sharuɗa waɗanda yake bukata gwamnati za ta ce ina neman ma'aikaci mai shekaru kaza wanda yake yayi karatu na fanni kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza idan baka cika sharadi daya ba ba a dauke ka ba zaka ga laifin su ba zaka ga laifin su ba to dan mi Allah subhanahu wataala zai cewa bai karba sai aikin da aka gina akan aqida kuma aka yi ikhlasi aka yi dan Allah kuma aka dace da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka zo kana rigima in an ce ma ka gyara kana ganin laifin mutane wannan kuskure ne mutane suke yi babu wani abu in an ce ma ga yadda Allah ya ce ai kai hakuri ka yadda Allah ya ce ai ba wai radda ranka yake so za ka yi ba don in haka nan ne kowa yana da ra'ayi kowa sai yi irin yadda yake so ni ma sai in ce kai yau ina jin karfi sallar azhar ya kamata in raka a takwas wani ya ce wallahi ni yau ina wajen noma ya kamata bari in yi raka a ɗai ta isa wani ya ce a ni bari in bar ta yau sai gobe wani ya ce in bar ta jibi wani ya ce kai kaza kaga ra'ayukan mutane sun bambanta amma da za a dawo kowa ya aji son sai bi addini shikenan an huta Allah ya gane da mu wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa sannan kuma yabbi hanya annabi ibrahima an gane ni kaga ittaba'a nan ya kawo wato alfi'l wal fa'il cikin suratul baqara yayi hazbukin shi wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa kaga bai ce millatu ba bai ce millati ba sai ce millata to ina shiki ka san an ce wajen irabi an ka kaddara sai wani mutum ya ce a ni na za ku kaddara ba mutane a'a to gashi nan sai Allah ce wattaba'a millata ibrahima hanifa kina at-taqdiru bal nattabi'u millata ibrahima hanifa واتبع ملة إبراهيم يبي هنيا النبي إبراهيم هنيا النبي إبراهيم باويدن شي أدى مسلمتي الناشي بني مسلمتي نا الله ني أنغاني ني دو الله تي إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أما أنت متى ملة إبراهيم هنيا النبي إبراهيم سبودا النبي إبراهيم يا شكتكين ونن هنيا ya kama wannan hanyar ya zamanto shugaban waɗanda suka yi yi ma Allah aiki a zamaninsa to sai aka ce hanya annabi Ibrahima ba wai don saboda musulunci na annabi Ibrahima muke yi ba ka san wani sai ka ji an ce ya ce ai muna mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna biyan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace a annabi Muhammad shi na da addini a'a ba wai ana nihin da annabi annabi Muhammad shi na da addini ba a'a mu al'umma sani shine farkon wa ana awwalul muslimin sai an kace hanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in abin zai ka matsala sai abani millata ibrahima hanya annabi ibrahima ba ta annabi ibrahima bace an gane ni idafa nan tana nuhin yana daga cikin waɗanda suka yi addinin musulunci aiki ko suka yi imani da addinin siratal ladina أنعمت عليهم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض كان صراط الله الدين الله هنير الله صراط الذين أنعمت عليهم هنير وأن كي نئما أكنسوا addini na Allah ne ko namu ne a'a mu an danganta shi zuwa gare mu saboda addinin da muka yi imani da shi ne an danganta shi zuwa ga Allah saboda addinin Allah ne ai hatara da kyau an gane ko wattaba millata ibrahima hanifa yabbi hanya annabi ibrahima hanya ce da take miƙaƙiya an gane ni wanda kuma dama duk wanda ya tsarkake addinin sa an gane ni ya kyautata niyya yayin aiki nagari Allah subhanahu wataala ya mai alƙawalin babban alƙawali zai samu aljanna ta tashi alkiyama bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun sannan Allah ya nuna duk wanda yayi wannan in dai kai musulmi ne kai yi ikhlasi ka kyautata niyya to kai riko da igiya igiya mai karfi wanda za ta kai ka shiga gidan aljanna Allah ya sanya mu daga cikin su wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wuthqa yayi riko da igiya igiya mai karfi Allah ya ba mu ikon riko da irin wannan igiya واتخذ الله إبراهيم خليلا ألا يارك النبي إبراهيم خليلا ما لما نزوري سنك بدأتي بدأتي كاسم تايا أغاني ني واندا إن أنت دو الدنيا كذابو قدا دوزا أهلك متى الدنيا أكون ذا كذابي تايا ko ba haka nan bane wani zai zabi ɗansa don ya fi son ɗansa da kowa a duniya wani zai zabi matarsa don ya fi son matarsa da kowa a duniya wani zai zabi mawaki saboda ya fi son mawaki da kowa a duniya wani in dai an ce a zabi mutum guda sai ka iske an samu bambanci wani abin da yake so da an ce a zabi na farko duk a halaka kowa duniya ce to ni dai Allah abin da nake so a hiddomin matata magana ta kare can a ce akwai babanka da mai ce kai sun tsufa Allah washal ha a tsaye da su ba da ɗayi ke nan mai jalalai ne ce sofiyan wanda yake tatacce an zaɓe shi shi ne sofiyi aboki wanda yake na ƙud da ƙud khalisul mahabbati lahu Allah ya tace mishi soyayya da haka kenan cewa waɗanda suke cewa sai su ce Ibrahim khalilullah ومحمد حبيب الله وموسى كليم الله wannan magana da suke faɗa gaskiya ce amma akwai matsala wajen habibullahi masoyin Allah an gane ni a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi ya kamata a kira shi khalilullah don wato shi khalilu shine mafi daraja daga habibu an gane ni waɗansu malaman luga suka ce khalil fa'ilun ne fa'ilun ne bi ma'ana fa'il kamar yadda ake cewa alim amma ana nufin alim in an ce alimun bi zati sudur ai alimun bi zati sudur sai da to fa'ili ne Allah ya riƙe shi masoyi ko kuma waɗansu malamai suka ce a'a khalil nan fa'il ne bi ma'ana maf'ul domin habib ma'ana mahbub ko ba haka ba wani lokaci an ce fa'il ana nufin wato habib mahbubu ake nufi to a takaice dai ko da mun ce khalil ne ko da mun ce fa'il ne ko maf'ul ne duka ɗaya ne domin mi domin soyayya labudda an yashtarika fiha at-tarafa ko ba haka nan bane shi ibrahima khalilullah ne ittakhadha Allah ittakhadha Allah ibrahima khalila shi ma Allah khalilu ibrahima ne yadda Allah ya zaɓi annabi Ibrahim daga cikin zaɓaɓɓin masoyansa haka annabi Ibrahim ba zai zaɓi kowa akan Allah ba. Don abin da ya zama to shi ne na Allah shi ne annabi Ibrahim zai yi. Zai iya ƙalubalantar duniya ko ya ma ƙalubalanci duniya gaba ɗaya saboda Allah. Wa iz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين كتشي كأي da ni da ku amma fariqain yace kamar akwai jama'a jama'a fa ayyul fariqain ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين kadiba annabi ibrahim shi kadai ya kalubalanci duniya to kaga ashe wattakhadha allah ibrahim khalila allah ya rike shi khalil shi ma ya rike ubangijinsa matsayin khalil an fahimci wannan anan kuma sai mu mutu wadansu raddi waɗanda ke cewa to ainihin bai dace a ce khalilan ba Allah ya rike shi khalil masoyi domin mi domin soyayya abu ne wanda yake tana zakuwa cikin zuciya ta yi tasiri sai mu ce a'a shi annabi ibrahima zaki shi ya saba mazatin Allah dan haka soyayyar da annabi ibrahima ke wa Allah ba za a kamanta ta da soyayyar da Allah yake ma annabi ibrahim ba don Allah ba dai shi da annabi ibrahima ba kun fahimci wannan da kyau don matsala ce ta akida wadda tana da hadari wani sai zo ya kore sunayen Allah in an ce ar-rahman mai rahama ar-rahim mai jin kai to ai shi jin kai abu ne wanda yake na sa taushin zuciya to Allah kuma bai dace a siffanta shi da taushin zuciya ba an gane ta a da Allah ya hakuri shi Allah ce maka ne ar-rahman yadda yake tausayin shi ya sani magana ta rike ta kani amma ka ce bai yi kana son ka karyata shi domin shi ne kire kai ne da ar-rahman a antum a'lamu amillah Allah ya gane da mu waɗansu suka ce a'a to ai ba a cewa wata kada Allah Ibrahim khalila Allah ya rike shi masoyi nan khalil sai sun ce bi ma'ana ba masoyi ake nufi ba nan khalil bi ma'ana muftaqir aw faqir kina wattakhadha Allah Ibrahim faqiran Allah ya rike annabi Ibrahima mai buƙatuwa zuwa gare shi ko ba haka nan bane shine daga al-khilla dan ku yi hattara musallasatul lugawiyya ne akwai al-khallatu akwai al-khillatu akwai alkhullatu sunansu musallatatun lugawiyya sai ka koma cikin kitab na Imam Qutrub yayi littafi akan haka Ibn Malik ya rubuta alfiya ba waccan alfiya ta nahau ba alfiya cikin ilmu musallatatun lugawiyya musallatatun lugawiyya kalmomi ne masu daukar wato fatha da kasra da dhamma idan suka dauki fatha da kasra da dhamma wani lokaci ma'ana za ta canza wani lokaci ma'ana ba za ta canza ba akwai mustahidul ma'na akwai mukhtaliful ma'na in an ka ce misali in aka ce misali alkhallatu ma'anar shi daban alkhillatu ma'anar shi daban alkhullatu ma'anar sa daban amma in an ka ce al'arbi'a'u al'irbi'a'u al'urbi'a'u duka ma'anar sa daya al'arbi'a yawmul arbi'a yawmul irbi'a yawmul urbi'a duk laraba suna faɗa amma alkhalla kaga fatha alkhilla kaga kasra alkhulla kaga dhamma ma'ana su ka canza in an ce alkhallatu shine bukata an gane ni haja bukatar dan adam an gane ni in an ce alkhillatu shine rashi talauci alfaqru in an ce alkhullatu shine abokantaka kaga sai sun ka tsoke daga alkhullatu suka maida shi alkhillatu an gane alkhullatu soyayya da kauna alakhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaqin ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a kaga alkhalla buqata an gane ni alkhilla talauci alfaqru sai sun ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya riki Ibrahima matsayin talaka ne kamar da ake cewa sarki da talaka ko ba haka nan bane to wannan fassara tana da nisa sosai domin mi domin wannan kamar sun sun daidaitar da Annabi Ibrahim da sauran mutane ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah mutane kowa faqir ne ila Allah subhanahu wataala kenan da haka kaga nan kenan annabi Ibrahim bai samu bambanci ba tsakanin shi da sauran da sauran gaba garin mutane ina ba ta kufance ni da haka wannan gurgo fassara ce ba ta dace ba da haka sai an canza ta ya kamata a ji tsoron Allah hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ɗaya daga cikin sahabbai ya ruwaito shi ana kiransa Jundub qala yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an gane ni qabla an yamuta bi khamsin kafin ya mutu da kwana biyar shine bi khamsin sai ya shafi kenan bi khamsati ayyam da kwana biyar yaqulu yana cewa qad kana li fikum ikhwatun wa asdiqa haqiqa a cikin ku ina da ƴan uwa ina da kuma abokanai asdiqa shine aboki ko ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa inni abra'u ila Allah an ya kuna li minkum khalil amma ni ina barra ina kai wato kubuta ta gun ubangiji cewa ya zamanto daga cikin ku ina da khalil wanda ya samu dabi'antaka ta hulla ba irin wanga khalil na aboki ba kamar yadda laraba suke cewa khalil aboki a'a nan wata martaba ta soyayya cikin ku babu wanda yake da ita a gare ni ina fata kun fahimta walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan da yana yiwa in riki khalil a cikin al'ummata lastakhadtu ababakrin khalila da na riki ababakar ya zamanto shine khalil kila kaga wanda nuna cewa ashe ababakar shi ya cancanta ya zamanto khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake cewa Allah subhanahu wataala ya rike ni khalil kamar yadda ya rike annabi ibrahima khalil fa inna allaha ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahima khalila allah ya rike ni khalil kamar yadda ya rike annabi ibrahima khalil to wannan kaga mu cewa ne khalilullah ne bai yiwa mu tabbatar da wannan sai da ni sai da nafsi kaga nan allah manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa babu wanda ya samu wannan daraja sai wa sai shi da annabi ibrahim shi annabi ibrahim ga mu da aya wastakhadha allah ibrahim khalila manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna allah fa inna allah ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahim khalila kaga wannan nasiri daga wannan in babu nasi ka a cewa na khalilullahi ne domin martaba ce babba wani na ce a'a khalil ina nufin masoyi irin soyayya ta luga sai mu ce a'a duk abin da zai kawo shubha a bar shi cikin addini ko ba haka ba ina ce a'a ai ina nufin laraba in sun ce khalil suna nufin masoyi fa malaka inda na'ibatin khalil wajen musiba baka da khalil masoyi na gaskiya ko ba shine ba sai ce to ai irin wannan nake nufi sai mu ce a'a bari ba a wasa da addini duk abin da an ka ce ma babu ka bar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa ala ku saurara fa inna man kana qablakum ko fi man kana qablakum waɗanda suka gabace ku an samu daga cikin su kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim surriki kaburburan annabawansu wa salihihim da mutane nagari daga cikin su surriki kaburburan su masajida masallatai ana sallah a cikin su ko kuma a sa kabari ya zama to gaban alqibla ala ku saurara fala tattakhidul qubura masajid kakkuriki makabarcin ne su zama to masallatai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sauran kwana biyar ya bar duniya yace inni anhaakum an zalik ni na hana ku wannan mu ko yanzu mutane sai su yi tsaye dole sai an dauko kabari an sako cikin masallaci ko ko sai an je an dauki kabari an sanya shi gaban masallaci waɗannan abubuwan yana da kyau addinin nan ba da ra'ayi ake shi ba shin waɗannan hadisai sun inganta sun inganta amma wani zai iya kuma da shubha ina fata kun fahimce ni in ya zo ma da subuha kai ba kai karatu ba yana da kyau ka koma zuwa ga manya-manyan malamai ka gane menene mas'ala sai ya zo ya ce maka a to mu mun ji kai ka faɗi wannan to amma kuma kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cikin masallaci kuma an ce wani fala ta takhdu qubur anbiya'ihim masajid kenan duk mutanen da ke sallah a Makka babu sallar su Saudiya da kuke kuri da su ba haka ba a in haka nan ne da daga ana mu kana ku a sai mu ce ba akwai bambanci bambanci na farko ka karanta tarihin musulunci bambanci na biyu shi ne cewa kabarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba cikin masallaci yake ba. Lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mutu a ɗakin Aisha, a ɗakin Aisha ne aka turbuɗe shi, a can ne aka bizne shi, a can ne aka yi masa kabari, wannan ba shi ke nuna cewa ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama an sanya shi a cikin masallaci. Abu na farko kenan. Abu na biyu wanda ya kamata mu gane shi ne cewa lokacin da ɗakin man Aisha yake bayan masallaci ne yake an gane ni lokacin da alƙibla tana baitul maqdis nan inda yake alƙibla tan da nan ba alƙibla bane tun farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana sallah a baitul maqdis lokacin ɗakin Aisha yana nan ba wajen Ka'aba ba to kaga bayan an canza alƙibla ne ɗakin Aisha ya komo daidai inda alƙibla take sannan kuma ko maka ka tafi zaka ga masallaci wato kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan dekote alƙibla tana can inda ake dubi ayi sallah na ɗai kenan waɗanda suka ƙara suka ƙara masallaci suka ga masallaci na buƙatar ƙari suka ƙara suka fitar da kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe kaga wannan subha ce yana da kyau ɗalibin ilimi ya san ta subha ta biyu sai zai ce maka to mun ji wannan ai masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin makabarta ne aka yi shi sai mu ce a'a wannan ƙarya ce lokacin da za a gina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya mishi cewa wannan wurin an kasance ana bizne mutane an gane ni ana turbuda akwai makabartu a wannan wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin sahih muslim yasa aka zo aka beto aka bece wannan wurin aka duba duk inda waɗansu abubuwa suke na kasusuwa aka fitar da su sannan aka gina masallaci kenan kaga sai da aka cire waɗannan kasusuwan na mutane sannan aka gina masallacin sai wani zama ce maka a to ai Allah ya ce cikin suratul kafi qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida ko ba haka nan bane sai mu ce to wannan shar'u man qablana ne tunda ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shar'u man qablana duk malaman usulul fiqh sun yi ittifakin in an samu abin da ya hana shi a cikin shari'ar mu to bai aiki in an samu abin da ya ayyada shi yace ayi za a yi aiki da shi in ba a samu ba nan ne malamai suka yi sabani ko ba ka ba to amma in an samu nafsi ya hana karara mutanen da suka gabace mu sun yi yanzu kuma a shari'ar mu an hana ni za a yi aiki da shi hadin da aka yi a cikin shari'ar mu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni anhaakum an zalik na hana ku wannan wannan hadisi yana cikin sahih muslim sannan kuma ziyada wadda ta zo akwai ziyada wajen Abu Uwana inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna wato qad kana li fikum ikhwatun wa asdiqa wannan ba cikin sahih muslim take ba amma riwaya ce ingantatta wadda Abu Uwana ya ruwaito ta Allah subhanahu wataala ya ganar da mu Allah ya shiryar da mu ba son rai bane illa al'amari ne na dalilai mutum in da dalili a addini zai yi addini akan basira in babu dalilai ko ko ya san su yana son ya sake su ya son ransa shi ya sani duka zamu je gaban Allah Allah subhanahu wataala zai yi mana hukunci gaba daya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh
ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا الله يتي ولله ما في السماوات وما في الأرض يا وتقدم الجار والمجرور ليفيد التخصيص ليفيد التخصيص ما تو الله ياتي برمكون أتي ما في السماوات وما في الأرض لله sai an ka ce walillahi ma fi samawati wa ma fil ard to wato kaddama wannan da an kai da aka akhara sun nuna Allah ya ke bantu da wannan ma fi samawati sai ka ji malaman zauri sun ce abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da abin da ke cikin kasai lillahi na Allah ne ko ba haka ba lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ya zo a cikin alqur'ani wurare da dama wani wuri kuma ya kawo ma fis samawati ma fil ard lillah ko ya kawo shi ba da nuyin takhsisi ba amma tabbas ya ke tsantu ga Allah duk abin da ka gani cikin samai da kasai da Allah ne duk abin da Allah ya baka aro aka baka wata rana za a karbi mulki aro ne ko ba haka dan bane me yake nuna aro ne saboda lokacin da Allah ta shi karba sai ba a yi sa a hana ba waɗanda kake ganin kaskantattu ne sai Allah ya ɗora su saman ka kana director a mai doka adjoin a mai da yaron ka shine director ana haka ko ba ai wa yake so haka ta faru gare shi babu amma aro ne aka baka kidan matsayin nan na Allah ne kai ma Allah biyayya in ka gane kana matsayin nan sai a ce kai retreat sai a karbe kuma a ba wani kana nan ka koma kana kallo sai dai ka zo ma'aikatar da kai yi aiki waɗanda kai zamanin taimaka masu masu taimaka ba in sun ga dama ko ba haka nan bane ma'aikaci nawa yace retreat yana zuwa yana dan kewayawa ya zo ya zama ya ce kuna nan wani kwallo alhamdulillah ya ce to a kuma gida kaka ta ce kun san dai al'amuran nan da da samu mai dala ɗari wanda an da ɗan imani ya taimaka mai jika sai ya tafi a ce to in ya aikata na kwarai a cewa ne wallahi mutumin kirki ne lokacin da ya zarra service ya taimaka ma mutane in kuma ya yi cin mutumcin mutane ko ya samu tana yiwa daidai mutane ba za su taimaka ba sai ta ce kai wancan mutum shi ba lokacin da shi na sama aiki ai kaza yake cin mutuncin mutane yake rena mutane da wayo yake cin zarafin mutane yake mi kaga kai hasara baka samu ai kyauta ba kuma mutuncin ka ya riga ya zube ai daga mutane Allah ya gane da mu dan haka matsayi na Allah ne dukiya ta wace ce ta Allah ce domin da yawan mutane zaka ga sun yi arziki sun talauce akwai mai son talauci babu da dukiyar nan za su ce da ba za su talauce ba haka nan ne ko ba haka ba dan haka dai a takaice wannan yake nuna maka cewa ashe tafiyar wannan duniya gaba ɗaya ga hannun Allah take sai dai in ka samu ilmi sai shaidan ya ruɗe ka ya nuna ma naka ne kai kuma ka fi ƙarfin mutane ko ko in ka samu kuɗi shedan ya nuna maka naka ne kai da wayonka da dubara ka tara waɗannan wannan dukiyar ko kuma in ka samu wani matsayi sai shedan ya mantar da kai ana ce ma don Allah kana ce a kai ba aikin Allah kake yi ba kwamsa kwamsa kwamsa sai a zo matsayin ya kurce ma sai ka rikici amma hakikatan tabbas na Allah ne ya dan baka aro in mulki ne qul illahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir in dukiyati wa tu'minu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi in ilmin ne Allah yake bada shi in ya ga dama ba za ka yi aiki da shi ba sai zaman to sanadiyar halakaka wa tulu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa وكان من الغاوين مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين sannan wani abu ne kake tinkaho da shi mulki ne Allah ya baku kasar ku tana shugabantar duniya sai Allah ya maido ta kasa Faris da Rumawa sun yi mulkin duniya yanzu suna kasa musulmai sun yi mulkin duniya lokacin da suke Spain da lokacin da suke Turkiya da lokacin da suke Baghdad yanzu kuma an rizikar da su rasha ta ɗauka an karɓe hitler ya so shi mallaki duniya an karɓe ga america ta karɓa al'amurra suna juyawa tana tana son ta karɓa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas na Allah ne dan haka cewa america ba za a ci america da yaƙi ba ko ko america shikenan ta karɓa ƙarya ne wani gigitaccen kafiri da aka sa america ana kiran shi fokoyama sai wani littafi ya sanya masa suna ne hayatul tarih ƙarshen tarihi wai ma'ana da wannan al'umma ta karba wannan al'umma ta karba su fir'auna sun yi sun wuce su wani sun yi sun wuce to yanzu sai dauro amurka yanzu to da lokacin amurka ya ta karba nihayatu tarih in dai har duniya za ta tashi to amurka ita ce farko sai gashi yanzu ba a yan shekaru ba ga kana tana nan amurka tana tsoronta wa tilkal ayyamun dawluha bainan nas da haka technology da ci gaba da economy da karfi da waye suna ga hannun Allah in ka bi Allah Allah bai baka walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard duk abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne milkan mallaka Allah ne an gane ni wa abidan bayan Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah subhanahu wa ta'ala ne wato wa tadbiran kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi yake tafiyar da al'amuran su irin yadda ya gaba dama wa kana Allah bi kulli shay'in muhita Allah ya kasance bi kulli shay'in ga dukkan komai muhitan ya kewaye علما الله سبحانه وتعالى يكي ويقومي لسني الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ina fata an fahimce ni qul in adri aqribun ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada alimul ghaibi فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا Allah subhanahu ta'ala ya kewaye komai da sani sannan Allah ya kewaye komai da ƙarfi yace walam mai jalali ne ce ai lam yazal muttasifan bidalik Allah bai gushe ba kuma yana siffantuwa da wannan dan an ce kana can walam yazal kuma bai gushe ba har yanzu Allah subhanahu ta'ala yana kewaye da komai da sani sannan Allah yana kewaye da komai da ƙarfi wannan ya ishe ka tsoratarwa ga Allah in ka tashi saba ma Allah sai ka tuna cewa Allah ya sani a'a kaga akwai matsala saboda ba Allah ba ko mutum ka saba mai in ya sani to ko yanzu bai kama ka ba ka san horar da lamari ya baci ka shiga hannu bahaushe ya ce in kare na yawo kura na yawo wata rana an gamu kenan in ma ka yi lalata ka gudu ko ba haka ba gobe jibi gata wata rana haduwa za a yi ko kuma ga kudura kuma sannan Allah ya haɗa biyu ƙudura kuma yana da iko yana da ikon kama ka kaga yanzu abin da ya saba mu saba mu mutane saboda musu suna da ikon kama mu ko ba kana bane mutum na iya mababa ne tsawa amma bai iya ma police tsawa ko da ko police kin nan warin shi a me yasa saboda police na iya kama shi jandarma na iya kama ka a to Allah subhanahu wataala ya sani sannan yana da ikon kama ka duk lokacin da ya ga dama a to ai wannan ya ishi tsoratarwa mutum ba zai saba ma Allah subhanahu wataala ba sannan balle in ka hada ilimi da kudura sun haɗu saboda kowanne daga cikin su yana can daban ilimin Allah ya shi hada komai da komai cikakken ilimi ne abu nabi kaga in yana da cikakken sani ba zai yarda ka saba mai ba in bai so ka saba mai ba tunda na san abin da kake da niyyar aikatawa kenan zan riga ka abu na biyu kudura Allah tana da ƙarfin da duk abin da yake bukata duk lokacin da yake so inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun to ina ga an hada wannan cikakken ilimin an dauko ga cikakken kudura an hada su gaba daya kaga shi yasa malamai suke cewa sunayen Allah kullun in suka zo ka kalli kowane ya zo daban-daban ka bashi ma'ana tai kuma sai ka hada su tare in an ce wallahu azizun hakim ka fassara izza ka kalli izza ta ubangiji sannan ka kalli hikma ta ubangiji sannan in ka hada al-izzatu wal hikmatu su ma za su bada wata ma'ana da duk inda zo a cikin alqur'ani wa yastaghfirunaka fil nisa
wa yastaghfirunaka fil nisa qulillahu yutikum bihim wa ma yutla الكتاب في يتامى النساء اللاتي اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa yace rawa Ashhab an Malik wani malami da yake ma Ashhab yayo riwaya daga Imam Malik qala yace shi Imam Malik kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yus'alu ana tambayarsa fala yujibu bai bada amsa hatta yanzila alaihi al-wahyi har sai wahayi ya sabka a kansa ko a gare shi وذلك في كتاب الله كما wannan yana cikin littafin Allah wayastaftunaka fin nisa'i wannan ayar da muka karanta wayasalunaka 'anil yatama yasalunaka 'anil khamri wal maisir wayasalunaka 'anil jibal kaga dan qur'aniyun sai dauko wanga nafsu yace maka to kai kajiya imamu malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tambaya sai baya mayarwa bai ba da amsa bai bayar da amsa hatta yanzila alaihi alwahyi sai wahayi ya sauka wa zalika fi kitabillahi zai shauka wa zalika kuma amsar za ta kasance fi kitabillahi a cikin littafin Allah sai to ka gani ashe Imam Malik ma da ya rayu tare da sahabbai bai dauki hadisan nan ba da karfi tunda shi ma ya ce fi kitabillahi kaga wannan bai yarda yana musu wa Imam Malik ko dai yana saka hadisi ko ko bai yarda hadisi ba ina fata ko fahimta shikenan sai mu ce a'a wa zalika shi Imam Malik abin da ce wa zalika dalilin da ya sani faɗi wannan magana wa zalika dalilin da yasa nika faɗi wannan magana ita zalika wani lokaci tana komawa zuwa ga ishara wani lokaci tana komawa zuwa ga ta'lili wa zalika fi kitabillahi wannan magana da na faɗa saboda bayanin ta yazo a cikin littafin Allah don kai hasara da kyau in an ce zalik yana nufin dan saboda kaza zalika li ta'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard wa anna Allah bi kulli shay'in alim الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ده هكا دليل ده سالفة وانا مغانا كينا ده هكا رواية زي إمام مالك يوتها دي السيدة كذا ده كذا ياي إيماني ده إتا ياي ده إتا كاي ده بكاي إيماني با سيموتي الله يغانا ده كاي قسيا الله يشريد ده موغا بعد an fahimci wannan wa yastaftunaka fin nisa suna tambayaka game da al'amarin mata an gane ni qulillahu yuftikum fihinna kace Allah subhanahu wataala shi zai yi muku fatawa a cikin al'amarin mata kaga addinin musulunci hakikatan nawa ne na Allah subhanahu wataala ne wadansu malamai suka ce wannan aya tana bayanin ne wato kan abinda ummul mu'minin Aisha ta yi bayani can farkon sura da muka yi bayanin cewa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min nisa'i matna wa thulatha wa ruba to kaga da anka ce wato qulillahu yusikum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tutunahunna ma kutiba lahunna ina fata an fahimce ni to kaga sai zama to wannan ne wasu malamai suka ce a'a yastaftunaka fin nisa' wato sahabban annabi sallallahu alaihi sallam sun kasance suna zuwa suna tambayar ta game da al'amarin gado ko ba haka ba sai ya ba su amsa koko game da sha'anin mata menene hukuncin su a cikin addinin musulunci to sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya da haka dai muna iya cewa duka waɗannan abubuwan sun faru akwai matsalolin da suke faruwa a cikin al'umma dole a zo annabi shine jagora a tambaye shi bai yiwa in ka yi imani da Allah ka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ka zartar da wani hukunci ba tare da izinin Allah ba ba tare da izinin manzo ba wa yastafunaka fin nisa suna tambayar ka game da al'amarin mata qulillahu yuftikum fihinna kace Allah subhanahu wataala shi yake muku fatawa a cikin al'amarin mata wa ma yutla alaikum fil kitabi da kuma abinda ake karanta muku a cikin littafi jamhur na malamai suka sai cewa wa ma yutla alaikum wannan ma fi mawdi'ir raf'i tunda Allahu fa'il ne to ita wannan ma ma'tufi ne a nasmul jalala kenan sai ya zamanto wato wa ma yutla alaikum fil kitabi Allah yana muku fatawa kuma abinda ake karanta muku a cikin littafi yana muku fatawa domin alqur'ani maganar Allah ce in an ce Allah yayi fatawa ko an ce alqur'ani yayi fatawa duka tafiya guda ce sai zaman to alwawu nan wato an bambanta zati ne da sifa domin alqur'ani kalamullah sifa ce ta ubangiji shi kuma zatin ubangiji da sai zaman to nan an haɗa su an bambanta da wawun ta hanyar wato bambanci tanziru wato as-sifati wato wato at-tafriq bayna az-zat wa sifa shikenan abinda aka yi wadansu malamai suka ce a'a wato qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum suka ce ba fi mahallin raf'i bane fi mahallin jarri ne kenan wa yuftikum fi ma yutla alaikum Allah yana muku fatawa game da abinda ya saukar muku malamai suka ce an ce Allah zai fatawa game da abinda ya saukar wannan yana nuna cewa sai an koma waɗansu ayoyi da suka sauka ba a fahimce su ba a koma zuwa ga Allah Allah shi bayani wannan yana yiwuwa in mutum bai fahimci wata aya ba kuma Allah shi ne bayani to duk da yake wannan yana yiwuwa amma fil ghalib Allah yana saukar da fatawa ne karara abinda ba a gane ba ana koma ne zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama yayi bayani da izinin Allah shi ma wannan wahayi ne ina fatan kun fahimce ni waɗansu malamai sun fassara shi da wannan amma dai wannan i'rabu kin yana da dan nisa kara dauki shi cewa fa'ili ne an gane waɗansu kuma suka ce a'a in aka zo jarra ai ya kamata a ce wa fi ma yutla alaikum amma a ce wa ma yutla kuma a ce asfu ala dhamiri ne kuma ba a kawo wa bima yutla alaikum ba suka ce a'a ya kamata a ce qulillahu yuftikum fihinna wa fi ma yutla alaikum sun ka ce haka ne ake cewa a larabci in dai aka yi asbu akan zamir ya kamata a ce sai an ƙara fa khasafna bihi wa bi darihi al-ard ba a ce fa khasafna bihi wa darihi al-ard ba sai mu ce a'a akwai qira'a ta hamza wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhami قراءة متواترة تنا قراءات السبعة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم ما جاء وانا ما يروى اسكن القرآن باسينا با يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كذا حسبك الله أي كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين kenan ya zama to afin ne alaihi ba idan a ce ba za a maimaita ba sai an kawo shi ga alkur'ani ya zo da shi kaga baka da dalilin da zaka mai da qira'a ingantatta daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in an karanta da ita amma a cikin suratul hijr kuma ibn al-qayyim ce akwai misali Allah ya ce wa man lastum waja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu biraziqina kaga wadansu malamai sun fassara shi wa man lastum ay wali man lastum lahu biraziqina sai da to afun ala al-majrur ja'alna lakum lakum kinnan lam harful jarri kum ضمير متصل باللام مبني على السكون في محل الجر باللام an gane ni to wa mallastum bai ce wali mallastum ba domin lamu lamu ta'lili in ta shiga cikin kum fatha akai mata in ta shiga cikin min kasra ake yi mata liman kaga bai ce wali mallastum ba sai ce wa mallastum lahu birazuqi wannan don haka masu inkari ɗaliban jami'a da kafira mutum ya karanta nahawu ya ce wagga ka'ida ta alkur'ani ta saba mana hau akwai ai hasara akwai hatsari cikin wannan sosai domin maganar Allah ita ce za a bi ba wai maganar nuhatu ba wani nahawi ya ce kaza ya ce kaza a'a duk magana da ta saba mata Allah duk nahawin da ya saba mana alkur'ani ko an kace qur'ani akwai kuskure to mu mu ajishi dan mun san Allah subhanahu wata'ala la yadhillu rabbi wa la yansa Allah ya gane da mu Allah subhanahu wata'ala ce wa ma yutla alaikum fil kitab abinda ake karanta muku a cikin littafi in mun fassara abinda ake karanta muku da cikin littafi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama kina alqur'ani yayi bayani an gane wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' in mun ce wa ma yutla alaikum fil kitab da abinda an gane ni Allah yake muku bayani a cikin littafi kamar ababen da suka zo ba a fahimta ba an gane ni in mun ce wa fi ma yutla alaikum kinan Allah ya muku nana muku fitawa an gane ni fi hinna a cikin al'amarin mata wa fi ma yutla alaikum kuma Allah yana muku bayanin abinda aka sabkar wanda ku gane ba inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana mun ne mun bayani shi an gane ko Allah subhanahu wataala ce fil kitabi fi yataman nisa allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna su matan waɗanda baku ba su ba abinda aka yanke musu aka wajabta na sadaki dan sadakin nan waye wajabta shi Allah subhanahu wataala Allah ce wa atun nisaa wal amru yaqtadi al wujub dole sai an bayar baiwa a ce an yi aure an gane kamar da ake cewa an bada mace sadaka a'a wannan kuskure ne babu mace da ke ba su sadaka sai an bada sadaki sai an ba su sadaki wa atun nisaa kuma Allah ce ku ba mata sadaqatihinna sadakin su nihla cikin jin dadi ne sai a ce ai an ba wani mace sadaka a in kuna so ku ba shi sadaka sai a tattara kuɗi a bashi in ya ba ta sadaki na daura aure can daga baya ta ga ita ta rayuwa sai bashi shikenan amma dai a ce abin nan wannan kuskure ne wannan kuma ya samu asali daga wata fassara gurgo fassara da suke yi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin dake cewa idza mata ibnu adama in qada amalu illa min salatin wanda yana cikin sahih muslim tace sadaqatun jariya kaga sadaqatun sadaqa jariyatun mai gudana domin sifa ne sai suka ce a'a sadaqatu jariyatin sai suka yi mishi wato aljar wato almudaf walmudaf ilayhi yin kyauta da jariyatin ita ce budurwa to in muka dawo sai mu ci jariyatin yin kyauta da mare mare ruwa domin al'ain wato idaniyar ruwa ita ma ana kiranta jariya ko ba haka nan bane kaga wannan ba hujja bane da haka dai a takaice wannan fassara ba ta yi ba can da an yi akan imani da kyautata niyya da sawa tsammanin haka abin yake yanzu kuma da abin ya bayyana ba haka ba sai a daina a kawo sadaki a bayar in ya so in ma sadaka ne za a cewa an yi abin da ake bukata a yi sadaka a yi don Allah da ikhlasu dole ka je ka nemo sadaki annabi Musa shekara takwas zuwa goma yana ba sha ruwa saboda samu sadaki ko ba haka nan bane inni uridu an unki haka idan ihdabna sayyahatayn ala an ta'jurani samani hidu kai ce ka zauna kawai ai ta kama ka yan mata ana cewa an baka sadaka eh kai baka tashi kai aikin kwarai kana zamne an gane wato fi yataman nisa'il lati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wadanda baku ba su ba abinda aka wajabta musu aka rubuta musu a cikin littafin Allah wa targhabuna an tankihuhunna kuna kyamar ku aure su wadansu malamai sun ce wa targhabuna an tankihuhunna shi an tankihuhunna masdar ne an gane ni nikahahunna kenan to wani harafi ne aka shafi domin shi raghiba yana da harufa guda biyu ana cewa raghiba fi shay'i ana cewa raghiba ani shay'i in an ce raghiba ani shay'i ya kyamaci abu in an ce raghiba fi shay'i yana kauna amma ba kowane lokaci da in sun gabo suke nuhin kishin kishiyar zuwa ba anan ake nufi tun yanzu in ja hankali mai sauraro dan haka wa targhabuna an tankihuhunna sai wasu malamai suka ce fici aka shafi kenan wadansu malamai suka ce an ce aka shafi to in mun ce an yana nufin kenan ba ku ba ku kauna ku aure su ko ba haka ba wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa qala araghibun anta an alihati ya ibrahim kama amma yace raghibtu fika ko raghibtu fiki inni fiki la raghibun kamar yadda malamai sun kace ina son da aure ki kaga wannan kauna yake nufi to sai wadansu malamai suka ce wa targhabuna an tankihuhunna ana nufin kuna kyamar ku aure su kaga nan fassara za ta canza domin mi domin in kuna kyamar ku aure su Allah ya muku fatawa mace ce tana da dukiya an bar mata dukiya ta gado kai ita ko ba ta da kyau kai ko baka son ka aurar da ita ka son dukiyar ta zama karkashin ka don in ta koma karkashin mijinta za ta iya karɓar dukiyar ta kaga sai su ki aure su kibarin su yi aure an gane ni shi yasa mai jalal ne ce li da mamati hinna saboda suna da muni shine addamama addamimi shine mutumin da bai da kyau wa ta'dhuluhunna an yatazawwajna kuna hana su su yi aure ku yi musu alalo kama an fi miratihinna don saboda su mutu ku gade su kaunar kace in ta yi aure in ta mutu mijinta zai karbi dukiya amma in tana nan ba ta yi aure ba ta mutu kai ma kana da naka rabo kinan kafin su zauna karkashin ka an gane ni to Allah ya yi kum Allah taf'alu dhalik Allah ya muku fata ku aikata haka to kun ga wata wato wannan ɗaya ne daga cikin fassarori amma in muka dauki wa targhabuna fi an tankihuhunna kuna kwadayin ku aure su to sai ya zamanto ita tana da dukiya kana da kwadayin ka aure ta amma allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna baka ba ta abinda an kawzurta musu ba domin in tana da dukiya an gane ni ba ta da kyau yana yiwa ya aure ta saboda dukiyarta an fahimta in kuma babu dukiya babu kyau to shi kenan sai a bar ta yi aure to sai zamanto waɗansu malamai sun kalli cewa ya kalli tana da dukiya ga kyau yana son ya aure ta bai sai ba da sadaki sai ce to kun san ta mallaki dukiya mai yawa a dai bari in ba da dai ko da jika 25 ne a dai bari ko da jika 50 ne to mi za ta yi da kuɗin ba ta haƙƙinta ko ba haka ba waɗansu kuma suka ce a'a kuna kyamar ku aure su suna da dukiya ba ku barin su yi aure sai malamai suka ce doctor fadl samar ra'i ɗan ƙasar iraq cikin at-ta'birul qur'ani yace abin da yasa Allah ya alhafu bai ce an tanki huhunna ba ya nuna kyama ko ce fi an tanki huhunna ya nuna kauna yace saboda hukuncin duka gaba ɗaya alhafu yaqtadi al-umum fi al-lughati al-arabiyya in anka shafi abu yana nufin ya shafi komai da komai a cikin larabci kenan yace li anna al-hukma la yakhtalif domin hukuncin bai canzawa in kuna kyamar ku aure su sadakin su wajibi ne in ma kuna son ku aure su sadakin su wajibi ne shi yasa Allah bai kawo ba kowanne daga cikin maganganun malamai suna shiga a ciki wal mustad'afin min al-wildan sannan Allah yana muku fatawa game da al'amarin masu rauni daga cikin yara ko suna da iyaye ko ba su da iyaye waɗanda suna da rauni ko ko marayi ne ko ba marayi ba ne ko ko mahaifinsu talaka ne al'umma ya zamanto wajibi mai ƙarfi ya kula da wanda bai da ƙarfi haka Allah ya ce wa an taqumu lil yatama bil qist sannan Allah ya wajabta muku ku tsayu game da marayu bil qist da adalci duk abin da ya kamata ku yi musu ku yi musu ya kamata ku taimaka musu ina fata an fahimce ni wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil sannan kuma in an ba ku dukiya ku kyautata musu dukiyar su dukiyar su wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al mufsida min al muslih fa amma al yatima fala taqhar wa amma as sa'ila fala tanhar ku kyautata musu ku yi musu mu'amala mai kyau in kuma suna da dukiya ku yi musu wato ku tota musu dukiyar su ta hanyar kasuwanci da habakar da ita wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi dare da rana ko kuma kuka aikata shi a ɓoye ko bayyane fa inna Allah kana bihi alima haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya kasance masani ne game da wannan abin kuma yana da wato halin da zai biyan kowa fiye da hankalinsa da abin da yake tunani da haka kada ka ji tsoron in kai ma Allah kai asara man yaf'al alkhaira la ya'dim jawazihi la yadhhabu al'urf bayna Allah wan nas bi sha'ir abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai gobe in Allah ya kamuna da mu rika karatun tafsiri insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk